Rahmanir Rahim muqaddimatun nan za a tashi muqaddima ta sharhi Sharhul Aqidatul Wasitiyya Ibn Uthaymeen Sharhin Aqidatul Wasitiyya mun yi Aqidatul Wasitiyya ko ta Ibn Taymiyya to wani bawan Allah babban malami mutumin Makka Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen sai ya zo ya mata sharhi Ibn Taymiyya ya taimaka shi ma Uthaymeen ya taimaka yayi muna bayani mu ya ƙudurta za ka rubuta wani abu wanda za ka ban ‘yan baya yanzu usaimin ya mutu amma ga littafin da ya muna karatu duk abin da muka karanta Allah zai kai mai lada yana cikin sadakatun jariyatun ka kashe rayuwarka gaba ɗaya ba wani abu da ka bari duniya wanda addini ke amfanuwa da kai wanda zo baya gare ka za su amfana da kai yanzu ba ga risala ba yanzu abu zai da alƙirawa ni da ya rubuta ce shekara ce nawa da mutuwa amma mu gari mu kan bai mutu don ga yanan mana cin unhwani ne duk inda an karanta ta yanzu hukunci nawa mun ka amfana da shi da wanda mun kai aiki da wanda ba mu aiki duk abin da muka karanta sai an kai mai lada yanzu ku diba ko mutane mazallacin ga da masu karatu da yan kallo da a ce adadin ladar da kowa ya samu abu zai danna da irin ta majalisi nawa sakuto ake karatunta gari nawa duniya ake karatunta jama'a lada ta taru ko ba taru ba to ko ita ɗayan rubuta bata ishe shi ba balle suna da yawa amma ka yi rayuwa haka kare ba wani abu da ka ban addini illa tambada akwai hasarar ta wuce haka nan to inda duka karanta risala ka ji wani ba sai ka buɗe baki ka ce Allah shi mai albarka ba ya samu wannan lada to ka gani don haka kowa ya tashi tsaye a yi karatu da nuhin Allah ya ba mu iko mu ciyar da addini gaba kuma ban ma wasu wani abu da za su tuno da mu su yi muna addu'a bismillahir rahmanir rahim muqaddima muqaddima kenan forward gabatarwa bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rahama mai jin kai abinda ya kamata irin waɗan karanci karanci a fara da tarihin marubutan kaga mun mance ba a kawo tarihin ibnu taymiya ba shi ma ibnu uthaymin na mance ba a kawo tarihi amma dai wannan bai cutarsuwa yanzu mun unhana da wasidiya ta ibnu taymiya ko ba to ko ba mu san tarihi ne bai cutar da mu karatun littafin nan ɗai ya ishe mu dai mun gano ibnu taymiya malami ne na sunna Allah ya mai sannan ɗan adalle muke kullum mun kawa kan mu addu'a sai mu wa ibnu taymiya addu'a in dai za mu yi adalci to da suna Allah mai rahama mai jin kai wannan shi ko na Uthaymin wassalatu wassalamu tsira da aminci su tabbata ala nabiyina Muhammadin akan annabinmu Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama wa ala alihi tsiran nan da aminci su tabbata akan danginsa wa ashabi da sahabbansa ajma'i da gaba ɗayansu mazansu da matansu yaransu da dattijansu amma ba'adu to bayan haka amma ba'adu ita ce sunna da yawa hukumin malamai sun kace suna cewa wa ba'adu amma ba'adu ita ta tabbata cikin kitabul jumu'a na sayul bukhari habbabiya babu amma ba'du sanda duk manzon Allah zai wani public address bayan ya kare muqaddama sai ya ce amma ba'du sunna ce to bayan haka shine ma'anar amma ba'du fa inna hadha alkitab lalle wannan littafi alladhi yusamma wanda ake kira al-aqidatul wasitiyya sunan da ibnu taymiya ya same kenan ko al'aƙida alwasitiyya ta wasit wasit sunan gari ne alƙalin garin wasit ya zo inda ibn taimiyya ya koka mai irin tu'annatin da annan mallaman bid'a na yi suna baje su musamman ga asma'ullahi wasu fatihi to sai ibn taimiyya ya rubuta aƙidan wa asababi ya rubuta littafin alƙalin garin wasit sai ya sami shi aƙidatul wasitiyya allafahu hibrul umma wanda malamin al'umma hibrun malami malamin al'umma ya rubuta shi fi zamani a zamani nai zamani nai sai da yawa ko yadda yawa tsara fintinkau game da ilimi da makiya da masoya sai da kowa ya saki wanda shi ita aqidatul wal littafin aqidatul wasitiyya malamin al'umma a zamani ne ya wallafa shi wane ne shi abul abbas alkunya ta yi kenan to in kan bincikawa ne ne abbas tun da ibnu taimiyya har ya mutu bai taba aure ba balle ya haifi ɗa yasa yan shi aka ce mai tsohon goro an dai jiya to yan haka ne sai ka shammaci annabi isa shi ma ai hayan mutu bai taba aure ba a hayan an ka dauke shi sama da shekara 33 kuma an ka dauke shi dan shekara 33 ya isa aure ko bai isa ba haka annabi ya haya har yan mutu bai taba aure ba eh to haka imam al-bukhari har yan mutu bai taba aure ba to hikima ce ta Allah me dalilin so Allah ɗaya sani abul abba shi hibrul umma shine baban abba don haka zaka iskan makila dan dan wani dan uwa ne ne yayi alkunya da shi aka yi mai alkunya da shi don ya halatta aisha ba taba haihuwa ba amma tana da alkunya ummu abdullahi uwar abu wane abdullahi abdullahi ibn jubair dan dan yayarta asma'u shi aka yi mata dama ita yi riko ne sai an kai mata don haka ya halatta kai alkunya da dan dan wani dan uwanka in baka da da in kana da da kuma sai a yi ma mafiya sun yi alkunya da dan farin in namiji ne in mace ya halatta a yi ma alkunya da shi ko mai bi mai ko mai bi mai ko na ƙarshe kowane da ko ɗan ɗanka ko ɗan ɗan ɗan'uwanka ya halatta alkunya girmamawa ce ga laraba ka ce baban wani to ka girmama ba larabi abul abbas shekul islam malamin musulunci ahmad ibn abdul halim suna ne kenan ahmad ɗan ɗan abdul halim ibn abdul salam shi kuma abdul halim ɗan ɗan abdul salam ibn taimiyya shi kuma Abdulsalam ɗan taimiyya, taimiyya kakassu ce ta can sama. Kaga sunan Ibn taimiyya Ahmad, babansa Abdulhalim, kakansa Abdulsalam, to shi kakan Ibn taimiyya mahaifiya ta ita a taimiyya. Alharrani mutumin Harran sunan garinsu kenan, kamar a ce a Sakwati mutumin Sakwato, Aliyabawi, eh? mutumin yabo bayabe rahimahullahu Allah shi mai rahama almutawaffa wanda an ka karɓi rayuwa ta sanata shekara ta 728 bayan hijira na Allah ya mai wafati kaga 728 yanzu shekara nawa da mutuwa kenan yanzu muna dubu da 444 ko to sai a cire 700 da ishirin da takwas kaga yawan shekara ce ɗari bakwai da sha shida da mutuwa ɗari bakwai da sha shida da mutuwa to yanzu ya mutu shekara ta ɗari bakwai kenan cikin ƙarni na nawa ya mutu ƙarni na takwas ya mutu kenan cikin ƙarni na takwas yanzu muna cikin ƙarni na sha hudu takwas tara goma sha ɗaya sha biyu sha uku sha hudu ina fatar kun fahimta Allah shi mishi rahama wali hadha rajul min al maqamati wannan mutumin ibnu taymiya inji muhammad ibn salih al uthaymin Allah shi musu rahama duk su biyun wannan mutum yana da min al maqamati darajoji allati yushkaru alaiha wanda ake gode mai akanta ba wannan ɗaya an darajar da an gare shi ba yana da darajoji da ake gode mai akanta wallati narju min allahi wanda kuma muke fata daga Allah lahu gare shi shi ibnu taymiya almathubata Allah ya samu sakayya akan wanda muke mai fatat Allah shi ya mai sakayya akan waɗannan kokarin da yayi fid difa'i anil haqqi ga kariyar da yayi ga gaskiya wa muhajamata ahlil batil da kuma abaka ma kai farmaki shine muhajama kai farmaki ga, ga mabannata duk wani dan bid'a ya hito da bid'a ibnu taymiya ba zai kyale ba zai yi mai raddi kuma rubuce don rubuce ya haka yi da baki eh ma ya alamuhu kullum man tatabba a kutubahu abinda duk wanda ya bibi littafansa wasa baraha ya jarrabi littafan nashi ya alamuhu zai san shi yana da kariya wanda ya yi ga gaskiya da kuma farmakin da ya kai maɓannata abin duk wanda ya bibi littafai nai ya jarabci littafai nai zai gane su wal haƙiƙatu haƙiƙa ne annahu cewa shi ibnu taymiya min na'amillahi yana cikin ni'imomin da Allah ya alaha da al'umma ba ka sani hakan sai ka karanta littafai ne yana cikin ne yanzu kowa su iya ga ɗaya ƙaƙakar jiya to ɗaya risala ta cikin littafai ne eh shiga haƙiƙa ne ibnu taymiya yana cikin ni'imomin da Allah ya aka wannan al'umma la'anna Allah subhanahu wata'ala domin Allah tsarki da tsawaka sun tabbatar mishi kaffa bihi umuran azimatan ya kame sababiyya ibnu taymiya ya kame al'amurra masu girma hadiratan masu hadari alal aqidatul islamiyya waɗanda sun ka afkoma aqida ta musulunci duk wani dan bid'a mallami mai ji da kai ne ya kawo wata bid'a ibnu taymiya zai ne mai raddi bai kyalewa sai yayi bayanin abin da a gaskiya kuma ka san da ilimi ba kai ilimi ne ba to don haka dole a kyale shi an saba a tara mai mallamai gaba ɗai shi ɗai ya yi musu kaca-kaca a mai sai gidan yari ai shi yasa kaga zama gida ne ya gagare shi saboda mallamai na kyale ka to ka gani to Allah ya shiryar da mu da shi da su duk sun tahi yanzu in kace in an kace ma ka kawo sunan mallami guda da na yi rigima da Ibn Taymiyyah zamani ne kana iya kawowa Allah ya kashe su ya kashe ayyukansu ya kashe sunayensu amma ga Ibn Taymiyyah kullun tauraruwa ce kalli ɗaya ta karawa to biyar gaskiya kenan duk duk akwai wani lokaci da mallan Ja'far da Abdul Sheikh Abdul Wahhab da Sheikh Muhammad bin Usman Kano da da sauran mallaman na Kano na Ahlus Sunna sun kai wata kungiya suna kawo tarihin musulunci tarihin manyan musulunci to sai sun kai kamar 'yan jarida yanzu in program za a yi yanzu sai a ɗauku misali tarihin imam malik ko sai a ce one hour program za a yi sai mallan jafar ya yi bayanin imam malik minti, go, minti uh, goma wanga ya minti goma wanga ya minti goma wanga ya minti goma gwargwadon dai mintunan da suka so sai a yi kaset sai a watsa to haka sun kai to da an kaga ibnu taymiya ban manta shek jafar cikin bayanin da ya yi yace yanzu shekarar ibnu taymiya kaza da mutuwa amma musulunta ta dubbe wuce shekara ɗari ba abin da yake nufi duniya ta yadda ibn taymiya musulmi ne batun da an kai mai sadda yana raye ai kafiri ne ai ya ce kaza ya soki manzon Allah ai ya ce kaza ya ridda haka an ka watsa ma duniya to yanzu duniya ta gano ibn taymiya musulmi ta yadda musulmi ne bai wuce shekara ɗari ba amma an gano ko ba a gano ba to yanzu wayanda ce mai kahiri mi a matsayin su gare mu muko maƙaryata su ko da bakin sun da musulunta su ko sannan sun ka lalace don duniya ta gano makaryata ne to shi yasa sai ka yi hankuri in dai kace ka rika gaskiya sai ka yi hankuri lokaci zai zo in ji annabi sallallahu alaihi wasallam rikun sunna ta kamar rikun garwashin wuta ne in kana ya ka rika baka ya ka jayi wa hadha alkitabu wannan littafi kitabun mukhtasarun littafi ne takaitacce ana iya haddace shi sanda ana karatun kwarai wannan ba karanta ɗaya aka yi shi haddacewa ake yi eh littafi ne takaitacce yusamma al-aqidatul wasitiyya ana kiransa al-aqida al-wasitiyya allafahu shaykhul islam shi malamin musulunci ibn taymiya shi ya wallafa shi la'annahu hadara ilaihi rajulun domin wani mutum ya halarto mai min qudati wasit daga alƙalan garin wasit wasit sunan gari ne to da cikin alƙalan garin wani alƙali ahlis sunna mai son gaskiya wanda bannan da yan bid'a ake yana bata mai rai sai ya zo inda ibnu taymiya shaka ilaihi ya kawo ma ibnu taymiya ƙara ma kanan nasu ya anuna wa abinda mutane ke haɗuwa da shi min al mazahibil munharifa na mazhabobi karkatattu yan ɗariƙa suna can suna baje kolin su mu'tazila su ma suna baje kolin su jahamiya suna baje kolinsu ‘yan shi'a suna baje kowa na kawo tambaɗatai ya zo ya koka mu kaga ya nuna abin kenan na ɓata mu wannan alƙalin rai ya nuna alƙalin ahalis sunna ne don haka ya zo inda malami ya koka mai ya rubuta musu wani littafi wanda zai kare ya ɓata aƙidun can ya kare aƙida ta ahalis sunna fi ma ya ta'allaku dangane da abin da ke rataya bi asma'illahi da sunayen Allah wa sifatihi da siffofinsa fakata ba hadhihi alaqida to da shi alƙalin na was na garin wasu da ya kama ibn taymiya wannan kokin sai ibn taymiya ya rubuta mai wannan aqida allati tu'addu wanda ake kidan yawa ita wannan aqida ana kidan yata zubdatan abu mai kyau li aqidati ahli sunna kalmar zubda tana da ma'anoni masu yawa tana da ma'anar kumfa tana da ma'anar tataccen abu sannan tana da ma'anar abu mafifici tana da ma'anar abu mai kyau duk ana fassara zubda da shi sai mu diba wacce kalma ta fi dace cikin waɗannan kalmomin ya rubuta mai wannan aqida allati tu'addu wanda ake kidan ya zubdatan eh ta tattama dalla eh oh summarizing bai cikin ma'ana zubda zubda ko kyawu ko ko tsabta ko abin ga amma ba ta eh aqida ta tatta ma dalla ta tatta wanda ake kidan yawa zubdatan ta tatta li aqidati ahli sunna ga aqidar ahli sunna wal jamaa fi ma ya ta'allaku ga abin da ke ratayuwa bil umurin lati khadan nasu fiha ga al'amuran da mutane sun ka kutsa cikinsu bil bida'i da bida'o'i dangane da abin da ya shafi aƙida akwai abubuwan da mutane na kutsa su haka sa bida'a ko wa kathura fi hal kalam kuma magana ta yawaita cikinsu wal qilu wal qala da an yi an ce shi aqilu wa qal an ce ya ce mu ku da hausa mu ce an yi an ce wa qabla an nabda al-kalam gabanin mu fara magana ala hadhihi ar-risalati al-azima akan wannan risala mai girma ita wannan aqida ta wasitiya da imtamiyar nahibbu muna son an bayyana mu bayyana anna jami'a risalatir rusuli cewa duk manzancin da manzannin Allah sun ka zo da su min awwalihim tun manzo na farko nuhin alaihi salatu wassalam shine manzo na farko ya nuna annabi adam ba manzo bane annabi ne ila akhirin har zuwa manzo na ƙarshe zuwa ga na ƙarshen su Muhammadin sallallahu alaihi wasallama kulluha dukkan aqidu wannan risalat ta da'u ila tauhid tana kira ne zuwa ga tauhidi qala Allah ta'ala me addalili Allah madaukakin sarki ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin ba mu taba aiko wani manzo gabaninka ba illa nuhi ila ya face mun yi mishi wahayi annahu cewa yadda al'amari yake la ilaha illa ana ba wani abin bautawa da gaskiya sai ni ni Allah in ji Allah fa abudun to tunda ni ne kawai abin bauta da gaskiya ku bauta mini ni kadai ba wani manzo da mun ka aiko gabanin ka face ya zo da kaga ashe kenan duk wani manzo da da, da mi an ka aiko shi da tauhidi ko da an ce a yi sallah da azumi da cinikayya waɗannan duka furu'a ne rassa ne amma dai asali shine tauhidi wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce cikin wata aya ce wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan haqiqa mun aika manzo cikin kowace al'umma cewa mi ani ibudullah cewa ku bota ma Allah washtani daguta ku nisanci dagutu duk wanda ake riko ko ake wa biyayya ko ake karɓar umarni ne sabanin Allah shine dagutu wa zalika wannan ku annal khalqa cewa halittu khuliqu liwahidan an halicce su ne domin abu guda wa huwa Allah ta'ala ko ko an halicce su ne ga abu guda shine Allah madaukakin sarki khuliqu an halicce su ne li ibadati domin su bauta ma Allah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci jinsin mutum da jinsin aljani ba sai don su bauta mini litata'alluqi qulubihim bihi domin ratayo zukatansu ga shi Allah ta'alluhan ga bauta wa ta'aziman da girmamawa, wa khaufan da tsoro, wa raja'an da kwaɗayi, wa tawakkulan da dogara, wa ragabatan da kwaɗayi, wa rahabatan da tsoro, hatta yansalihu in sun kariki wannan sun karata ga Allah da waɗannan abubuwan har su sance an kulle shay'in daga komi mina duniya na duniya. la ya kunu wanda bai kasancewa mu'inan lahum mai taimakonsu Allah tauhidin lahi ta'ala akan ɗayanta Allah. In sun ka tsaya ba su da abin bauta sai Allah, ba su da abin girmama sai Allah, ba wanda suke tsoro sai Allah, ba wanda suke ƙaunar wani abu gari illa Allah, ba su dogara kuwa sai Allah, ba su kwaɗayi ko tsoron wani abu sai in sun ka yi wannan ga Allah, to za su sance daga komi na duniya. wanda ba zai taimaka musu ga ɗayanta Allah na mafi yadil umur ga waɗannan al'amura. La'annaka domin kai ɗan Adam an ta makhalukun, halittacce kake, labudda an ta kuna ka. babu makawa ka zamo ga mahaliccinka, ƙalban ka zamo mai juyawa, wa ƙaliban kuma mai juyawa fi kulle shay'in ga kome. Duk abin da za ka yi, tun da matsayinka halittarka an ka yi, to dole ka yi shi yadda wannan da ya halicce ka yake so bai halatta ka yi wani abu wanda ya saba ma yadda ya ce ba wali haza saboda haka kanar da awatun rusuli da'awan manzannin Allah alaihi wasallatu wassalam tsira da aminci tabbata akan su ta kasance ila hadal amri ham zuwa ga wannan al'amari mai muhimmanci al'azimi mai girma wani al'amari ibadatin lahi bautar Allah wahadahu shi kadai la sharika lahu babu abokin tarayya gare shi duk da awon manzannin Allah ta kare ga abota ma Allah dai abota ma Allah ka hada shi da kowa wallam yakunin rusulu manzanni ba su kasance ba alladhina arsalahumullahu ta'ala waɗannan da Allah ya aiko su ilal bashar zuwa ga talakai ba su kasance ya da una ila tauhidin rububiyya suna kira zuwa ga tauhidin rububiyya ba ka da'awatihin kamar irin kiran da suke ila tauhidul uluhiyya da tauhidin rububiyya tauhidin uluhiyya duk annaba su yin kira zuwa gare shi me bambancin su tauhidin rububiyya ta Allah ga ayyukansa wake halitta Allah wake arzitawa Allah wake talautawa Allah wake daukakawa Allah wa halicci sama Allah akwai wani kahiri da ya musanta waɗannan ai mafi yawa babu rigima ga tauhidin rububiyya tauhidin rububiyya shine kadaita Allah ga ayyukansa tauhidin uluhiyya nan matsala take kadaita Allah ga bauta ba a bauta kuwa sai Allah haja alal alihata ilahan wahidan yanzu za ku sanya abin bauta ina abin bauta guda ka isa duk mutanen duniya sai dai ku waɗanne jama'a su yi nasu shi ya aƙida kahirai inna hadha la shay'un ajib wannan abu ne mai ban mamaki a ce wai Allah guda tun daga al'adar mushrikai ko waɗanne kabila suna da nasu gunki to yanzu an to an ce kowa yadda gunki ne a tsaya ga Allah ina Allah guda ka ima mutanen duniya duka su ga ganin su bai yi musu ya halicce su ha bancin bacewar basira to shine yace walam yakunu rusulu manzanni ba su kasance alladhina arsalahumullahu ta'ala waɗanda Allah madaukaki ya aiko su ilal bashar zuwa ga talakai ba su kasance ya du'una suna kira ila tauhidin rububiyya zuwa ga tauhidin rububiyya ta Allah da ayyukansa ka da'awata irin kiran da suke ila tauhidul uluhiyya zuwa ga tauhidul uluhiyya sun mai da hankali ka cokan ga tauhidin uluhiyya domin rububiyya babu wata matsala game da shi zalika wannan ko anna munkiri tauhidin rububiyya cewa masu musun tauhidin rububiyya kalilu na jiddan yan kadan na kwarai su mutanen yan kadan nan musan tauhidin rububiyya wahatta alladhina yunkirunahu kuma hatta waɗannan da nan musanta tauhidin rububiyyat hum fi qararati nufusi su can cikin tabbacin zukatansu la yastati'una ba su samu iko an yanke ruhu su musanta shedanci ɗaya na eh amma sun sani kai ka san ba ubanka da ya halice ka ba ka san ba sarkin garin ku ya halice ka ba gunkin nan da haka iskan mai gidan ka san ba shi yayi ka ba tunda yana tsuha ka yassai ka te ka sau wani kasuwa kasuwa aka sayar da gumakan don ka san ba shi ya halicce ka ba to wa halicce ka ko ka ce ba Allah ya halicce ka ba kamar waɗanga daga cewa Abdul Inyas bawan shi bawan Inyas yana Inyas yana yana ko sai da ya rayu ina yake Senegal in kan gane Najeriya gayyato shi an kai ya taho kwana uku sati guda ya koma to ya an kai ka ce shi ya halicce ko ka ce shi ya halicce ka san ƙarya hake yi kai ka san ba shi ya halicce ka ba to in shi ya halicce ka to kahin a haihai ya taho duniya tunda an yi lokacin da babu shigo to wahalicce waɗannan da an kai kahi ne wahalicce su sannan kuma ya mutu an yi mai sallar jana'iza an yi kabari an turbuɗe shi yanzu haka ana zuwa ziyarar kabari na yana cikin kabarin to bayan ya mutu sauran waɗanda an kayawa daga baya bayan ya mutu su ko wahalicce su ashe duk ko kaji mutum ya ce shi bawan inyasi ne ƙarya ya ƙarya ya kai ya san duk ba inyasi ya halicce shi ba muna tare to shi ne ce hadda waɗanda wahattar ladina yunkiruna wa hadda hatta waɗannan da ke musun tauhidin rububiyya hum fi qararatin nufusihim su cikin tabbacin zukatansu la yastati'una ba su samun iko an yankiru su musata sun san Allah Allah ne Allahumma litabarruki illa an yakunu sai dai in sun kasance sulbul uqula an sance musu hankulla almudraka mai riskuwa adana idrakin mafi ƙasƙancin riskuwa sai dai in ya zan ba su da hankali ko kaɗan fa'innahum to su kam ƙadiyin kiruna haza suna fa'innahum don haka su masu musun tauhidin rububiya ƙadiyin kiruna haza suna musun wannan tauhidi na rububiya min babil mukabara babin girman kai kawai duk wanda ka ji ya musan tauhidin rububiya kibri ne kawai amma ya sani Allah shi ka waɗannan ayyuka amma tauhidin uluhiyya ita batun kahire har malamai na musulunci kuma har musulmi kuma har malamai manya-manyan malamai duk an basu baya ga tauhidin uluhiyya ina fatar kun fahimta to Allah ya shirye da mu to sai mu tsaya nan warkar kasam al'ulama rahimahul at-tauhid ila thalathati aqsam malamai sun kasa tauhidi gida uku to sai mu tsaya nan Allah ya sa mana albarka ga abin nan amma al'ada karatu sai an daddaka in ba a daddaka ba ba a yi karatu ba to Allah ya sa mana albarka ga abin da mu karanta subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik